أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم faɗaitarwa kenan a cikin yin yaƙi don taimakawa addinin Allah. Ubaidullah Shanu Hadisi ya karɓo daga Imam Malik. Ya karɓo daga Isaac dan Abdullahi ibn Abi Dalhata. Wato shi wannan Isaac ibn Abdullahi ibn Abi Dalhata a wannan wata wayar Yahaya hadisan hadisansa guda sha biyar ne. Guda goma sha biyar ne, kuma guda goma a ciki duk ya karɓo ne daga Anas bin Malik. da ya yana daga gajeren sinadai na imam malik wanda tsakaninsa da sahabi mutum ɗaya ne kawai tsakaninsa da sahabi mutum ɗaya ne ce sakar abdullahi an ce wa fati hijira ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ɗari da talatin da ɗaya to an gada sun malik ya kabar gada sun malik ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafi zuwa guba yana shiga wajen ummu haramin dan milhana tafi da shi ummu haramin ta kasance tana auren wato ita wannan ummu haramin din da yar uwar mahaifiyar Anas ibn Malik ce halar Anas ibn Malik ce to kuma ita tana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shayarwa saboda shi yasa zu muharramar ce su muharramarsa ce to yakan shiga wajenta sai fatul ilmuhu ta ba shi abinci ya ci ita umu haramin ta kasance tana karkashin ubadatun misali ubadatun misali shi yake auren ta ɗaya daga cikin manyan mutan madina wanda ta tace qur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gare ta wata rana ta ce ta ba shi abinci ya ci ta zauna tana kakkaɗe kan manzo sallallahu alaihi wa sallama mazala sallallahu alaihi wa sallam ya bacci wata rana sannan ya farka alhali yana murmushi ummu haramin ta ce na ce ya rasulallah me yasa ka wannan murmushi ya ce wasu mutane ne daga al'ummata aka nuna min su sun fita yaƙi don neman taimakon Allah da dan neman taimakon addinin Allah suna hawa tsakiyar wannan kogin suna sarakai akan gadaje wato a nawawi ya ce wannan sufa ce da za a ba su a lahira a lahira za a gan su sarakai akan gadaje na sarauta amma wasu suka ce a wato sufa ce ma da tun anan duniya za su samu cewa Allah zai musu gode a wannan yakin su sami ganima su samu ganima shi yasa za su ringa hawa irin abin da sarakai ke hawa saboda wadatar hali da kuma yawansu koko kamar sarakai a kan gadaje kokwantar daga isaku ne ta ce na ce da shi ya rasulallahi ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mata addu'a sannan ya dora kansa da wato ya bacci sannan ya sake farkawa yana murmushi ummu haramin ta ce ta ce ya rasulullahi me yasa ka murmushi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane ne daga al'ummata an fitar da su gare ni alhali sun fita yaƙi don taimakawa addinin Allah suna kamar sarakai akan gadaje kan kamar sarakai bisa gadaje kamar yadda ya faɗa a ta farko wato kokwantan daga isagu ne qalat ummu haramin tace tace ya rasulullahi ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikin wayannan sai ce a ke kin samu shiga dai cikin na farko ba cikin wannan na biyun ba ke kina cikin na farko ya ce kuma haramin ta hau ka kogi zamanin mu'awiya don kai hari wato wajejen istanbul wajen kustantiniya bayan an sauka ta hau dabba sai ta fado daga kan dabba bayan ta fito daga kogi wannan ya sabauta mutuwarta a ce sai shahada a wannan wasu wato wannan hadisin Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi ta hanyar Imam Malik Buhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisin ta kuma hanyar Imam Malik din nan ne. Buhari har waje uku ma ya rawaito shi. Muslim ko waje da. To wa da sani balla ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik. Ya karbo daga Ibn Sa'id. Shi ko ya Ibn Sa'id wato hadisan samu wata sun kai wajen saba'in da shida. Amma a ciki waɗanda suke musnadai cikakko guda talatin ne. guda talatin ne sauran ko mursalai ne ko da wani abu dai a ciki amma wanda suka mursalai marfu'ai guda talatin ne ya taba daga hadis salihin sammani kuma wannan shine sinadin kawai da yake yazo a muwadda wanda ya haifar sa'idin ya ruwaito hadisi daga hadis salihin sammani ba wani sinadi na ya haifar sa'idin da ya ruwaito hadisi daga hadis salihin sammani in ba wannan ba ya taba daga abi huraira cewa ba Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ba dan ba na son in wahal da al'umma ta ba an sare ya tunda na so kada a ce na yi jinkiri daga wata runduna da za ta fita don yin yaƙi don taimakawa addinin Allah. Sai dai, dewa in na ce zan fita, mutane dewa sai su turuwa wajen fita. Kowa sai ya ce, a tutu da manzo Allah zai fita ne yana wani zauna. inda an faɗa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a ce wani ya zauna a daidai ba ma kana li ahlil ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ba da bai dace ba a ce manzon Allah da kansa sai fita yaki kuma ne ce zai zauna a gida ne zaka zauna kai eh to shi yasa manzo Allah ya ce to kuma da yawa in nace zan fitar mutane masu son su bi ni ba ni da abin da zan ba su sawo shi yasa nake haƙura ban fita ba so dewa su kuma ba za su sami abin da za su hau su tafi yakin ba su fita a ce su zauna bayan ni na fita yana damun su haka din yana damun su kwarai Maza na sallallahu alaihi wasallam ce na so ina ma a ce ni din nan zan yaki don taimakawa addinin Allah in ya so a kashe ni sannan a raya ni a sake kashe ni sannan a raya ni sannan a sa a kashe ni ba wato shi ba na jisi in ya tace ne amma dai Buhari ko musulmi su ruwaito shi ta fuskar Imam Malik ba amma Buhari ya ruwaito hadisin ya ruwaito hadisin amma ba su kan imam malik ba wanda da kamar yadda ya hannun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga yahar sa'idin yake yayin da ranar yakin uhudu ta zo manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wato hadisin ya zamo mursali kenan inda yahar sa'idin tabi'i ne yana cikin ma matsakaicin tabi'ai ko kananan su don yi wa fati jira ta ɗari da arba'in da uku yace da bai faɗi sahabin da ya karbo wannan daga gare shi ba ibn zubair yake cewa wannan hadisi malaman iyaka bincike na ban gano isnadin sa cikakke ba amma kuma hadisi ne wanda yake yayi shuhura gurin malaman siyara malaman ba da labarin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da yagoginsa قال رسول الله لا نبي أكن أود تزوج من الله صلى الله عليه وسلم يتي waye zai kawo min labarin sa'ad ibn rabi'i mutumin madina wani mutum ya ce ni ne ko zan nemo ma labarin sa ya rasulullah mutumin ya tafi yana kewayo tsakanin waɗanda aka kashe sai ya je tadda sa'ad ibn rabi'i a bai karasa mutuwa ba amma da ragowar ransa sai sa'ad ibn rabi'i ya ce da shi ma sha'anuka me yasa ne ka kake binciken kasassu na ga duk matattun nan su ya kake kana duba fuskafin su sai shi wannan mutumin ya ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni zuwa gare ka dan in kawo masa labarin ka sai sa'ad ibn rabi'i ya ce ka tafi wajen manzo kake ina gaishe shi ka ba shi labari cewa an soke ni har soka goma sha biyu cewa ni kam an zartar da makasata na tabbata mutuwa ce kawai mutuwa zan yi ka ba mutanen ka labari cewa ba su da wani hanzari wajen Allah idan wani abu ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama alhali wani a cikin su hayyun yana da rai in suka bari wani a rinsa manzo Allah alhali wani a cikinsu yana da rai to ba su da wani hanzari wajen manzo a wajen ubangiji Abdullah ta mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Amin Sa'id cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar a cikin yaki ya ambaci aljanna alhali wani mutum daga cikin mutanen Madina yana cin wasu dabinai a hannunsa sai mutumin ya ce kai aiko na zama mai kwaɗayin duniya in na zauna har sai na gama daga cin wannan dabine ne zan da wannan dabine sai ya jefar da ragowar dabinan da suke hannunsa ya yi ɗauki da takobinsa kan kafirai ya yi ta yaƙi ya ta yaƙi an aka kashe shi an ce shi wannan mutumin sunansa umar ibn al-hammami umar ibn al-hammam wanda yanda yake ya zo a hadisin anas kuma ibn isaac ya faɗa a sirarsa na'am akwai wanda yake ake yake zuwa haka akwai cikin yakokin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sai da aka sa rana amma akwai yakokin da yake ba sa rana akai ba kamar yakin badar kaga ba sa rana akai ba kawai ya zo ne ba zato ba tsammani ba wanda a ciki ya zaci yakin za a kafirai ba su ɗauka yakin za a yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba su ɗauka yakin za a yi ba amma wasu yakokin ta kan yi ai alkawari cewa tun a haɗu a haɗu a waje kaza rana kaza yi kamar wannan an sa rana kenan Ubaidullah Sham hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id ya karbo daga Mazum Jabal shi ma wannan wato yana cikin hadisan guda arba'in da wajen shida na wanda shi Ibn Sa'id ya ruwaito wanda ba musnadai ba ma'ana ba mutasilai ba domin shi Ibn Sa'id bai ga Mazum Jabal ba mazan jabalin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ko shekara goma bai ba ya wafati eh ya sa mazan jabalin ya wafati kusan wato ma bai kai arba'in ba san da ya wafati shi kansa bai kai shekara arba'in ba ya sa ya haifar sa'idin bai gan shi ba bai gan shi ba balle har ce ya karba daga gare shi amma an ruwaito ta wajen wanda ya karba cewa ya karba ne daga Halid ibn Ma'adana shi kuma ya karba daga abi bahariya to shi abu bahariya shi ya karba wajen mu'azir na jabal yanda abu dawud da nasa'i suka fadda hadisin kenan to cewa mu'azir na jabalin ya ce wato kuma a nan ya zo iyakar da mu'azu amma ya zo marfu'i ehem ya zo marfu'i kamar a ruwayar abu dawud da nasa'i a ruwayar abu dawud da nasa'i marfu'i ne algazu gazuwa ne ba ya ce yaƙi iri biyu ne akwai yaƙin da ake ci da babbar dukiya zaɓaɓɓiyar dukiya a cikinsa ake haɗa tarayya wato ake neman dacewa da abokin tarayya a cikinsa wato a tsaya a yi shawarwari a kai ake bin wanda yake ma'abocin umarni a ciki wanda yake jagorar yakin ake nisantar fanna a ciki to irin wannan yakin sai a ce shi alheri ne gaba ɗaya yakin da yake za a ci da dukiya zaɓaɓɓiya kuma wanda aka fita yakin tare da shi a tsaya a yi shawara tare kuma abinda wanda jagorar yakin ya ba da umarni a tsaya a yi bi a kuma nisanci banna gaba ɗaya a ciki to wannan shi ne yaƙi yaƙin da yake za a ce alheri ne gaba ɗayansa akwai yaƙin da ba a ci da zababbar dukiya a ciki ba a tsayawa haɗa kai da abokin tarayya a ciki ba a yin biyayya ga wanda yake jagora a cikinsa ba a nisantar banna a cikinsa da irin wannan yakin wanda ya fita ba ma zai fi dawo a ce ai bai asara komai ba in bai samu lada ba amma bai asara komai ba to ko ba ba zai samu hakan ba ma'ana asara zai a irin wannan eh kamar shigen irin fadace fadacen da ake samu yara suna tasarwa da sunan addini daga fada ne wanda babun wani shugaba ake ba kowa yanda ya ga dama sai ya hakkewa wannan ya hakkewa wannan ya saru wannan ya fasa wannan ya wannan har wannan gaba daya ba a ba wani alheri a ciki ba wanda zai je ya ce ya dawo ma bai laifi ba dole in ya je laifi zai to abin da ya zo game da dawakai da tsere da dawakai da kuma ciyarwa a wajen yaƙi wajen da hadisi ya min ya bani labari ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga bayan rumara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawakai alhairi yana cikin makwarkwadar kanta haƙƙi zuwa ranar alkiyama ba wato ya daɗe a buhari da muslim a cikin hadisin wasu bariki aka ce da da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya aka yi har ya zamo ita dawakai ko yaushe akwai alheri a makwarkwadar kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai saboda ladan da ake samu wajen daure ta ba ce an daure ta inda aka faɗa a hadisin baya sai nufin taimaka wa addinin Allah kuma ga ganimar da ake samu in an je yaƙi da ita. To, ta wato Baidula Shahar Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Nasiru, ya karbo daga Abdullahi Umara, cewa Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya yi tsere tsakanin dawakai, wadda yake an horar da ita daga hafiya a maduha inda za ka kai a gudun nata ya zama sani ya turwa dari daga hafiyahu sai ta kai sani ya turwa dari wato shi hafiyahu wato yana da tazara kaɗan daga madina wato ita kuma sani ya turwa dari a cikin madina take to wato abin da ya sa ake kiran ta sani ya turwa dari waje ne tudu wanda ya je madina ziyara to idan mutanen madina za su raka shi ko mutum madina da ya je wajen sa zai raka shi to iyaka nan yake raka shi sai ya koma gida eh shi yasa ake kiranta saniyatul wada'i an ce tsakanin saniyatul wada'i da hafiyawu din nan ya kai mil biyar ko mil shida a wata ruwa ma aka ce ai zai kai bakwai to ya yi kuma tsere tsakanin dawakan da su ba a horar da su ba ba tsaya an horar da su don sukuwar ba daga saniya zuwa masallacin bani zuraikin wanda shi wannan bai wuce kamar mulbe ba da abdan umara yana daga cikin wanda suka shiga wannan tseren yana daga cikin waɗanda suka shiga tseren nan kuma da lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hannun sa'idin ya ji sai daular musayyad yana cewa ba laifi a cikin tsere da dawakai a tseren doki wannan ba laifi ba ne amma san ya zama akwai mai halattawa da ya shiga ciki banda a ce wannan ya fidda kudinsa wannan ya fidda kudinsa kuma su tseren wanda ya tsere ya dauka wannan ba daidai ba ne ya zamo caca ce aka yi to ba a yi tseren na caca ba a'a a ce ga wani wanda shi bai sa ko kwabo ba ya shiga a ciki kuma ana ganin zai tsere ya zama in ya tsere shi zai ɗauka kenan zai ɗau ladan da aka ajiye to idan kuma ya zama ɗaya ne daga cikin waɗanda suka sa kuɗin ko wanda ya sa kuɗin ne ya tsere to wannan sai a raba ga 'yan kallo duk abin da aka sa to ba shi zai ɗauka ba abin da ya sa ya sa ne dan Allah ya shiga ne kuma tseren dan ya ƙarfafa wa mutane rai su tsaya su koyi hawa doki domin ko bukatar haka za ta samu. To, idan shi wanda yake muhallilu din ya tsere, sai ka ɗauki ladan da aka sa. Idan ko aka tsere masa, ba za a ce sai ya ba da wani abu ba. Ubayin Latamin hadisi ya karba daga Imam Malik, ya karba daga Ibn Sa'idin, sa Allah sallallahu alaihi wa sallama an gan shi. alhali yana shafe fuskar dokinsa da mayafinsa ya sa mayafinsa yana goge fuskar dokinsa sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama daga wannan a ya rasulullah kai da kanka kuma da mayafinka doki kace zaka goge doki sai manzon Allah ya ce ni an raraukace ni wannan daren da ya wuce game da dawakai an ce min kada a yi wasa da doki kada a yi sakaci a wajen kula da doki ruwayar abdullahi dinari wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai malaika jibril ya kwana daren da ya wuce yana tararau kasa a cikin kin kula da dawakai cewa a daure dawakai ba a kula da ita ba a gyara ta Ubaidullah ta min hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Humayd Suwail ya karba daga Anas bin Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya fita zuwa Haibara ya je Haibara da daddare manzana ka'idarsa in ya je wa mutane kafirai da daddare ba a cewa zai fada musu da yaki sai gari ya waye sai alfijir ya keto yayin da gari ya waye sai yahudawa ta fito wato da wato kayan nomansu da kuma wato dundurunsu yayin da suka gan shi wato suka fito da sefuransu da fatanyoyinsu bi masahihim da sofura nasu wa makatilihim da wato fatanyoyi nasu da fatanyoyi nasu fada mara awu yayin da suka ga manzon Allah a fuska garin dinar sai suka ce kawai lalle wannan annabi ne ya kawo mana hali mun rantse da Allah manzon Allah ne ya zo da rindina عندما صلى الله عليه وسلم فيك الله أكبر هربت هيبر هيبر كم أنجم إيتا هيبر تاروش حقيقة مو إن muka sauka farfajiyar mutane fasa sabahul munzarina bayan wanda ake gargadi ya yi muni wannan yana cikin shahidai akan cewa ikitibasi daga qur'ani jaizi ne eh ko daga hadisi tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan wanda yake ya zuwa aya ta Qur'ani fa iza nazala bi sa'atihim fa sa'a sabahul munzarina Ubaydullah yayin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shihab da wato wato Nawawi ya bayanin cewa haka ya halatta a littafin sa Tibyan fi adadi habarul Qur'ani har yake faɗa cewa ga malaman shafi'awa suna cewa idan mai sallah yi magana yana cikin sallah da wani abu wanda yake cikin ƙur'ani amma ya zamo shi manufarsa don ya fahimtar da wani kamar misali wani yake so ya umarta da ya dau littafi sunan kuma wanda zai faɗa wa ya dau littafin ya haya to sai kawo aya ya ya haya huzul kitaba ne kowa to za a ce sallarsa ba ta ɓaci ba ehem za a ce sallarsa ba ta ɓaci ba ehem wato inda yana nufin haka tare da kada fahimtar da shi wannan jin da karatun ƙur'ani to sai zama sallarsa ba ta ɓaci ba ko kuma wani ne ya zo yana sallama zai shigo yana neman izinin shigowa to sai ya ce masa urkulu hari salami naminin da nufin karatun da kuma nufin fahimtarwa to shi ma shafi'awa suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba malikawa ko yanda suka ce su ma kusan haka yanda mai mafutasar yake faɗa wa zikirun ƙasa da tafhima bihi bi mahallihi haka nan sallah ba ta ɓaci da ambaton wani abu daga cikin ƙur'ani wanda yake ya faɗa da biyu ya zama ya faɗe shi ne da biyu ya faɗa da sunan ya zo karatun wajen kuma ya faɗa da niyyar ya fahimtar da wani kamar ɗaya suke misali malamai suke misali kamar yana karatu a sallah sai ya zo innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai wani ya zo assalamu alaikum shigo ya daga murya a cikin kuruwa a salani na niyyar da tunda yake wajen ne sallar sa bata ɓaci ba in ji malikawa wa illa idan ko ba a wajen bane fa badalat sallar sa sai ta ɓaci a wajen su malikawa sallarsa sai ta ɓaci a wajen malikawa to wa ka sani an malik ubin lafiya an hadisi ya karɓi daga imam malik su shafi'awa zahirin su kenan ko da ba a wajen yake ba amma dai ya zamo ya yi nufin cewa ba wai kawai yana faɗa ba ne don ya fahimtar da wannan yana faɗa ne don da sunan karatun ƙur'ani kuma da fahimtar da wannan ɗin da wato da kuma karatun ƙur'ani to wannan ya yi sallarsa ta inganta saboda su a wajen su suna ganin fita daga wannan sura ma zuwa wata sura ba karhanci amma wajen malikawa ka fita daga wannan sura ka koma wata sura in ba kare ta ita ta farkon kai ba to ai karahiya ne za wajen malikawa suna ganin ka ce zaka zaɓo wasu ayoyi daga surori mabambanta kai karatu da su a cikin sallah akwai karhanci yayin saboda zai bayi zuwa jirkita tsarin qur'ani su ko shafi'awa suna ganin haka ba laifi ba ne ba laifi ba ne kowanne dai akwai nasa hujjojin aka koma ga hadisai to to kamar ya wannan cewa suke ce ƙetare ta yauwa sai ƙetare wannan da ya kasa ya karanta gaba yauwa sai ya karanta gaba wa'ada sani an malik ubaidullah kamar hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahid zuhuri ya karbo daga ubaid ibn abdurrahman ibn auf ya karbo daga abi huraira cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ala ya ce wanda ya ɗauki wahalar wato abu biyu ya ba da abu biyu wato don taimaka wa addinin Allah kamar ya ba da dawakai biyu ko dirhami biyu ko dinari biyu ko ko menene da ya ba da guda biyu don taimaka wa addinin Allah za a yi kiransa a ranar aljanna kai bawan Allah wannan abu da kai abu ne ya alheri babba abin nan da kai alheri ne babba wanda yake shi ya fi nuna bajinta a wajen sallah na fulfili ya fitawa na fulfili sai a kiran sai shigo aljanna daga kofar sallah ita aljanna tana da kofofi na ayyukan alheri akwai kofar sallah wadda an tanade ta ga masu yawaita sallah a duniya a wanda sai yake kogwaninta sa yaƙi ne sai a ce ya shigo aljanna daga kofar yaƙi wanda kuma ya fi bajinta a wajen yin sadaka sai a kiransa shi kuma daga babin sadakar akwai kofar sadaka a ce kai kuma shigo ta wannan kofar wanda kuma ya fi nuna bajinta a wajen azumi to sai a kiransa daga kofar kosassu masu yawan azumi a lahi a duniya su ne manyan kosassun lahira duk wanda ya ta azumi a duniya to ranar lahira ya fi kowa goshi sai sai da na abakar sadiq ya ce ya rasulallahi min raruratin kai ai duk wanda aka ce ya zo ya shiga ɗaya daga ƙofofin nan ba abin da zai dame shi aka ce ka zo ka shiga ƙofar masallata ko ƙofar masu azumi ko ƙofar masu yaƙi ko ƙofar masu sadaka ka zo ka shiga ta nan ka wuce aljanna ne zai dame ka akwai wanda zai samu a ce shi ta ko ina ma ya zo ya huce duk kofofin nan ya zo ya huce na za na ce kwarai akwai wanda za a ce shi ya zo ta kofofin nan ya huce kuma ina sa ran kai din nan ma kana cikin wa'anda za a ce duk kofofin ku zo ku huce babin babin cewa wanda duk ya musulunta daga waɗanda suke kafirai ne da suke zaune da alkawari tare da musulmi to kasarsa ta zamo tasa ya tare da kasarsa ma'ana ba a shi kenan ya ta koma tasa ba ta musulmi ba an tambayi ma malik daga wani sarki da ya karbi jirya daga wasu cikin kafirai sun kasance suna ba da shirya aka tambayi imam malik yanzu wanda ya musulunta a cikinsu sai ya zama ƙasarsa ta zama tasa ba kuma za a ce sai ya biya wani haraji ba a kai ko ko ƙasar tasa tana nan a matsayin ta musulmi dukiyarsa ta zamo tasu sai imam malik ya ce wannan baya zalika ya hataribu wannan yana bambanta amma waɗanda yake kafiran da sulhu aka yi da su ba da ƙarfin tsiya aka ce su ba a'a an yi sulhu da su ne to fa inna man aslama minhum wanda duk ya musulunta daga cikin su fa huwa ahaqqu bi arihi wa malihi ya fi cancanta da dukiyarsa da kasarsa amma wanda yake da karfin tsiya aka ci kasarsu wanda ake an ci su ne da karfin tsiya wanda ya musulunta a cikinsu to kasarsa da dukiyarsa da har yanzu suna nan a matsayin na musulmi domin wanda aka ci su da karfi fin karfinsu aka yi bisa garuruwansu ta zamo baitulma ganima ce ga musulmi ta koma ganima ga musulmi amma wanda yake sulhu aka yi da su amwalan su da suka yadda aka yi sulhu da su ba tare da an yaƙi ba sun kare dukiyoyinsu da kawunansu har shi ne ma ya sa suka yi sulhu a kanta ba wani abu da yake kansu sai abin da suka yi sulhun a kansa abin da aka yi da su da sulhun da aka yi za su bayar to shi ne za a ce su bayar abin ne mutane da dama a cikin kabari ɗaya idan haka ta kama abin da yasa aka kawo wannan babin a nan ko da yake ya fi kama da babin janaza saboda a wajen yaƙi ne ta yi a kashe musulmi da yawa ya zama kuma inda za a binne din bai yarwata ba to shi yasa imamu malik ya dacewar wannan babin a nan ko da yake ya shafi janaza ne ko ya shafi babin janaza ne ko kitabul jana'iz da kuma yadda sai dana abi bakar radiyallahu anhu ya zartar da tanadin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ya cire rindina zai aika ta haka nan wato bayan wafatin sa sai na abubakar ya aika haka nan kuma kafin manzon Allah sai wafati sallallahu alaihi wasallam yi wa mutane da yawa alkawura cewa kai in Allah ya sa aka samu dukiya zan baka kaza kai zan ba kaza kai zan ba kaza kai zan ba kaza to cewa a sayyidina abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wato da ya zama halifa shi ya zartar da wannan duk wanda manzo Allah ya wa alkawari sai da sayyidina abubakar ya cika wannan alkawari duk wata rinduna da manzo Allah ya tura sai da sayyidina abubakar ya tura ta wato bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abdurrahman ibn Abi Sa'ata labari ya isar masa cewa wato wannan hadisin wanda yake ya zo balaki wajen imam malik to buhari ya kawo shi da isnadi cikakke cewa amr ibn jamuhi wa abdullah ibn amr da abdullah ibn amr wanda suke mutanen madina sai wannan abdullah ba abdullah ibn amr ibn al-as ba ba ɗaya daga cikin abadilatu ba amma kuma sunan da sunan uban ya dace irin wannan ake kira muttafaqul asma'i to sanadi ya yi ne wanda yake kuma daga bani salli mata wato daga banu salli mata a cikin mutanen madina sahilu kabarahuma gudun ruwa ya tono kabarinsu inda aka binne su gudun ruwa ya zaizaye wajen har sai ga kabarin ya fito daman kabarin nasu yana dab da hanyar ruwa an binne su a kabari ɗaya su dinnan suna cikin wanda suka shahada ranar yakin Uhudu. Sai aka tono su don a sauya musu wani wajen, a ɗauke su daga nan inda hau gudu ruwa ya ci, hanyar ruwa ta ci. Sai aka same su ba a fita wani abu nasu da ya sauya. Kai ka ce jejiyan nan ne suka mutu. Ɗaya daga cikinsu ya kasance an masa miki ya ɗora hannun a kan mikin. aka binne shi alhali hannun nasa na kan inda aka yi masa mekin. Aka kusa da hannunsa daga inda aka yi masa mekin sannan aka sake ta ba sai hannun ta koma inda take ba ya koma da ya dace mekin. Wa bayana yawma hufira annuma an sami shekaru arba'in da shida ko tsakanin yakin Uhudu da ranar da aka tono su. imam malik ya ce ba laifi abin ne mutum biyu ko mutum uku a kabari daya idan haka ta ɗauro idan akwai larura a sanya babban daga wajen alkibla Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Rabi'a ta min Abi Abdurrahman Rabi'a tu ra'ay annahu qala Rabi'a tu ra'ay ya ce dukiya ta zo wa sayyidina Ali Bakar Siddiq daga Bahrain an kawo sayyidina Bakar Siddiq dukiya daga Bahrain sai sayyidina Abubakar ya ce wanda yake akwai wata yarjejeniya da shi da manzo ko alkawari to ya zo zan cika Jabir ibn Abdullahi ya zo ya ce manzon Allah ya ce in an samu dukiya zai kamfato min har sau uku ya bani sai da Abubakar ya kamfato masa har sau uku aka kamfato aka kamfato aka kamfato aka bashi nan ga kan ka kitabun nuzuri wal aymani mm mm yawwa cewa za a yi wanda shi yake so a ciki ya shiga ba ɗaya kawai aka yi masa izinin ya shiga ta sauran ko mutane wasu da yawa za a yi musu izinin ya shiga amma ta kofa ɗaya amma shi kuwa za a ce ta wanda yake so ya shiga duk ta wanda yake so ya shiga